نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشأس أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك معشر المؤمنين إن هذا الحديث تضمن أصولا عظيمة يجب على المسلم أن يتفطن لها وأن يعمل بموجبها ليدرك النجاة وليكون من السابقين قال الإمام النووي عليه رحمة الله هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام وقال نجم الدين, وقال نجم الدين الطوفي عليه رحمة الله واعلم أن هذا الحديث عظيم النفع لأنه يتضمن بيان حكم الدعاء وشرطه ومانعه فهذا الحديث اشتمل على قاعدة عظيمة وأصل من أصول الدين وبدأ صلى الله عليه وسلم في الحديث بقوله إن الله تعالى طيب أي منزه عن النقائص ومقدس عن الآفات والعيوب وطيب سبحانه وتعالى في ذاته وطيب في صفاته وطيب في أفعاله وأحكامه ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبا وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها كالرياء والعجب ولا من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات فكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث وقد قسم الله سبحانه وتعالى الكلام إلى طيب وخبيث فقال تعالى في تنزيله المحكم ضرب الله مثلا كلمة طيبة كالشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وقال سبحانه وتعالى ومثل كلمة خبيثة كالشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار وقال تعالى إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال تعالى وقال تعالى ووصف الله تعالى المؤمنين بالطيب بقوله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم وأن الملائكة تقول عند الموت اخرجي أيتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب وأن الملائكة تسلم عليهم عند دخول الجنة ويقولون سلام عليكم طيبتم فدخلوها خالدين فالمؤمن كله طيب قلبه ولسانه وجسده وأعماله كلها طيبة ولقد نبح النبي صلى الله عليه وسلم على أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن وهو طيب مطعمه وأن يكون من حلال فبذلك يزكو عمله عباد الله ففي الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله وقال وحيب ابن الورد عليه رحمة الله لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أم حرام وأما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله الحديث متفق عليه إخوة الإيمان ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الرجل الذي يطيل السفر أشأس أكبر إلى آخر الحديث ففي هذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته وإلى ما يمنع من إجابته فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء أربعة الأول إطالة السفر والسفر قطعة من العذاب كما جاء في الحديث والمسافر دعاؤه مستجابة كما في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث دعوات ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده والثاني حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعف والإقبرار وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم لما خرج للاستسقاء خرج متبذلا متواضعا متضرعا صلى الله عليه وسلم الثالث مد يديه إلى السماء وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يراب بياض إبطيه ورفع يديه يوم بدر يستنسر على المشركين حتى سقط رداعه عن منكبيه وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما سفرا الرابع الالحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء وقال يزيد الرقاشي عليه رحمة الله أن عنس ابن مالك رضي الله عنه ما من عبد يقول يا رب يا رب يا رب إلا قال له ربه لبيك لبيك وسؤال الله سبحانه وتعالى بربوبيته من فعل الأنبياء وصنيعتهم وهذه وهي الأكثر العدئية المذكورة في القرآن وأما ما يمنع إجابة الدعاء فقد أشار إليه صلى الله عليه وسلم أنه التوسؤ في الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية وأن سحل بن عبد الله عليه رحمة الله قال من أكل الحلال من أكل الحلال أربعين يوما أجيبت دعوته وقال يوسف بن عسباط عليه رحمة الله بلغنا أن دعاء الأبد يحبس عن السماوات بسوء المطعم وقال الشاعر نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب اللهم اجعل رزقنا حلالا وأطب مطاعمنا ومشاربنا وملابسنا وغذاءنا واقبل, وأقبل دعوتنا يا رب العالمين اللهم, وفق اللهم وفقنا لهداك إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد يوانا مسوء البركة خطبر متيو إن شاء الله تعالى تاكن تشيني Allah subhanahu wa ta'ala mai tsarki ne, ba kuma ya karɓan komai daga bayansa sai mai tsarki. Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon ci da sha daga mai tsarki. ‘Yan uwana mu sani cewa hadisi ingantacce ya tabbata a cikin sahihi Muslim da sunan na Imamu Tirmizi Allah maɗaukin sarki ya musu rahama. Daga sahabi Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhrin Allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yarda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuhan nas ya ku mutane inna Allah tayyibun lallai Allah maɗaukakin sarki mai tsarki ne la yaqbalu illa tayyiban ba kuma ya karɓar komai daga cikin ayyukan bayi ko maganganunsu sai abin da ya kasance mai tsarki wa inna Allah ta'ala lallai Allah subhanahu wa ta'ala amara almu'minina ya umarci bayinsa muminai bima amara bihil mursalin da irin umarnin da ya yi ga manzanninsa masu girma da ɗaukaka umarnin da ya wa manzanni Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu saliha ya ku manzanni masu girma ku ci daga tsarkaka ku ci daga daɗaɗa wa'malu salihan sannan ku yi ayyuka nagari sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ƙara cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa game da muminai ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga daɗaɗan abin da muka azurta ku da shi thumma zakara rajula sannan sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ambaci wani mutum yutilu safara mutumin da yake tsawaita tafiya ash'asa aghbara kansa yayi fututu kansa ya ci kurkuɗe saboda rashin gyara alamun yana cikin wani hali na rashin kintsi da rashin da rashin shiri ya sha wahala aghbara jikinsa kuma duk yayi kura alamun da ka ganshi ka san matafiyi ne ya sha wahala yana buƙatar taimako annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce ya muddu ya daihi ila sama yana mai ɗaga hannunsa zuwa sama ishara da neman taimako da agaji ga Allah subhanahu wata'ala sannan yana cewa ya rab yana amfani da sunan Allah subhanahu wata'ala ya rab ya rab sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce wa mat'amu haram sai dai kash abincin da ya saba yake cewa da kullun yana cin sa ne ta hanyar kudin haramun wa mashrabuhu haramun abin da ya saba yake sha yana samun sa ne ta hanyar kudin haramun wa malbasu haramun tufafin da yake sawa yana samun kudin da ya dinka tufafin ne ko ya siya ta hanyar haramun wa guzziya bil haram sannan da yana karami an ciyar da shi da kudin da yake na haramun sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce fa anna yustajabu lidhalik ta yaya za a amsa irin waɗannan addu'a irin wannan ta yaya za a yi addu'a Allah madaukakin sarki ya kalli addu'arsa balle ya amsa masa Allah madaukakin sarki ba zai karba addu'arsa ba lalle yan uwa wannan hadisi hadisi ne mai girma da ya kunshi asalai mai girma ya kuma wajaba kowanne musulmi ya kalli hadisin kallo na tsanaki kallo na lura kallo na sawa a cikin al'amuransa ne da kullum domin ya ga abin abin da hadisin ya kunsa yake da alaka da shi na gyara ya gyara domin ya ga hadisin abin da ya kunsa na ci gaba da ayyukan alkhairi ya ƙara ɗorawa a kai lallai imamin nawawi Allah maɗaukin sarki ya ƙara masa rahama ya ce wannan hadisi ɗaya ne daga cikin hadisan da aka ɗora ƙa'idodin addinin musulunci a kansa ya ce kuma hadisi ne da aka gina hukunce-hukuncen addini masu yawa a kansa haka na babban malami na jamuddin a tsofi Allah maɗaukin sarki masa rahama yake cewa wa'alam anna hadha haditha lalle ka sani wannan hadisi da muka karanta mai girma azimun naf'i hadisi ne mai girman amfani li'annahu ya tabammanu saboda hadisin yana kunshe ya tattara bayana hukmi du'a bayanin da ke tattare da hukuncin addu'a wa shurutihi da kuma sharaɗin da ya kamata ka cika kamun addu'a ka ta samu shiga a wajen Allah madaukakin sarki wa mani'ihi da kuma abin da ke hana addu'a ka ta samu shiga a wajen Allah subhanahu wata'ala dan da yawa mutum yakan yi addu'a yayi addu'a ya ƙara addu'a amma Allah maɗaukakin sarki ko kallon addu'arsa ba zai ba saboda akwai abin da sai ya cika shi sannan addu'arsa ta samu shiga shi kuma ya kasa cika shi ya gaza kaiwa zuwa gare shi to lalle wannan hadisi yana kunshe da yana kunshe da waɗannan abubuwa wanda insha Allah ta'ala idan mun ba hankali za mu saurare su Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi ƴan uwana masu albarka annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya buɗe shi da inna Allah ta'ala tayyibun lallai Allah maɗaukakin sarki mai tsarki ne Allah subhanahu wata'ala tsabakakakke ne malamai suka ce ai munazzahun anil naqaisi wa muqaddasun anil afati wal uyub Allah subhanahu wata'ala abin tsarkakewa ne daga dukkanin wasu tawaye tawaye daga dukkanin wasu naqais duk abin da bai kamata a jingina shi ga Allah subhanahu wata'ala ba lalle ne a tsarkake Allah subhanahu wata'ala daga gare shi lalle Allah subhanahu wata'ala siffofinsa masu tsarki ne kamar yadda sunayensa masu girma masu tsarki ne kamar yadda ayyukansa masu tsarki ne kamar yadda hukunce hukuncensa gaba ɗaya masu tsarki ne duk abin da ka san tawaya ce gajiyawa ce kasawa ce ba a jingina wa Allah maɗaukakin sarki shi ba za a jingina wa Allah maɗaukakin sarki talauci ba kamar yadda Yahudawa suka faɗa inna Allah faqirun wa nahnu aghniya ba a jingina wa Allah maɗaukakin sarki ɗa dan neman ɗa gajiyawa ne dan kana bukata ya taimake ka Allah baya bukata kowa ya taimake shi so da ka jingina wa Allah madaukakin sarki ɗa wannan ko shakka babu tauye janibin Allah madaukakin sarki ne baka tsarkake Allah madaukakin sarki ba baka baka baka gazgata kalmar inna Allah ta'ala tayyiban a cikin ayyukanka ba kamar yadda yahudawa suka ce wa qalatil yahudu uzairu ibnu Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah ba a jingina wa Allah maɗaukakin sarki duk abin da ka san tawaya ne duk abin da ka san kamala ne cika ne haka ake barin Allah maɗaukakin sarki da shi Allah subhanahu wata'ala ta kowanne janibi ta kowanne ɓangare cikakke ne haƙiƙanin cika babu wani ɓangare da zaka ce Allah subhanahu wata'ala ya gaza shine inna Allah ta'ala tayyibun Allah maɗaukakin sarki mai tsarki ne to kasancewarsa mai tsarki shi sa la yaqbalu illa tayyiban baya karɓar dukkanin wani abu daga bayinsa sai abin da ya cika shar'in da shi ma Allah madaukakin sarki yake da shi na tsarki shine sai aikinka da maganarka da zuciyarka da neman ka sun dace da tsarki sannan Allah madaukakin sarki zai karba shi sa Allah subhanahu wataala baya karbar wani abu sai mai tsarki ai la yaqbalu min al-a'mali Allah baya karba daga ayyuka wal aqwali da zantuttuka illa ma kana tayyiban tahiran sai ayyukan da suka kasance sai maganganun da suka kasance masu tsarki ne tsaftatattu ne sun kubuta daga dukkan wata barna sun kubuta daga dukkanin riya sun kubuta daga dukkanin abin da yake na shirka da abin da zai lalata maka aiki idan za ka yi aiki na ibada ka yi aikin don wani Allah wannan aikin naka ba tsarkakakke ba ne ya zama to alhabis kenan Allah ba zai karɓe shi ba haka nan idan magana za ka faɗa lallai ne magana ka ta kasance ta dace da shari'a idan ba haka ba magana ka za ta shiga cikin alhabis Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓe ta ba haka nan itiqadi da zaka kudirce a cikin zuciyarka da yake da alaka da addini lalle ne ka kudirce itiqadi daidai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ba haka ba Allah madaukakin sarki ba zai karbe shi ba saboda ba at-tayyib bane so zaka duk maganganunka da ayyukanka lalle ne ka tabbatar sun dace da sharadin at-tayyib sannan sai su samu shiga a wajen Allah subhanahu wataala shi sa duk abin da ka sani magana ce aiki ne itiqadi ne neman kuɗi ne ko menene da ka sani akwai at-tayyib akwai al-khabith akwai mai tsarki wanda Allah yake so akwai al-khabith ba tacce lalatacce wanda babu ruwan Allah madaukakin sarki da shi to yi kokari ka shiga ka samu cikin wanda nasa yake cikin at-tayyib ba al-khabith ba shi sa ta magana Allah madaukakin sarki ya raba mana ita gida biyu a cikin al-Qur'ani yace daraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء الله سبحانه وتعالى يتي ضرب الله مثلا الله سبحانه وتعالى يا بغى مثالي كلمة طيبة وتكلمة تركككيا tsabtatacciya mai daɗi abdullahi dan abbas Allah ya ƙara masa da yace Allah madaukakin sarki yana ba da misalin mumini ne sai yace ka shajaratin tayyibatin kamar bishiya ce mai tsarki tsabtatacciya asluha sabitun asalinta tushenta jijiyarta tana tabbace a cikin ƙasa ta kama ƙasa babu wanda ya jijjige ta babu wanda ya ture ta babu wanda ya mata barazana sannan wa far'u hafi sama ga kuma reshen ta a sama tana amfanar da mutane tsuntsaye su amfana da ita dabbobi su amfana da ita mutane su amfana da ita kowa amfani yake da ita kaga ƙasanta ya tabbata ba wanda ya ture ta sannan samanta kuma tana amfanar da wanda ya kamata ta amfana shi sa Allah madaukakin sarki ce tuti ukulaha kullu hinin bi idzni rabbiha tana bada kayan amfaninta da izinin Allah subhanahu wataala a kowane lokaci haka siffar mumini yake ko da yaushe zaka same shi in baya sallah yana zikiri in baya zikiri yana kiyamal laili in baya kiyamal laili yana sadaka in baya sadaka ko da yaushe a cikin alkhairi aikin sa yana daukaka zuwa ga Allah madaukakin sarki ko da yaushe to haka misalin wannan bishiyar take ko da yaushe tana kafe idan mutum baya amfanuwa da ita zaka samu dabba tana amfanuwa da ita zaka samu tsuntsu yana komai yana amfanuwa da ita haka siffar mumini take to haka daddadar kalma take yan ita ce alkalimatu tayyib sai Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa a wani wajen wa kalimatun wa masalu kalimatin wa masalu kalimatin khabithatin haka nan kwatankacin misalin kalma kuma da take lalatacciya mara kyau ita ce khabisa kaga kishiyar at-tayyib kenan Allah subhanahu wataala ce ka shajaratin kabisatin ita kuma kwatankwacin ta shine kamar bishiya ce khabisatin lalatacciya batacciya Allah subhanahu wataala ce ijtuffat min fawqil ardi wanda an tumbuko ta an so ta tun daga karkashin kasa jijiyoyinta basu kama kasa ba ta yadda da ka ture ta faduwa za ta Allah ya ce malaha min qarar ba ta da tabbaci a cikin kasa wannan misalin kafiri kenan da mutanen da mutanen kawai haka misalin sai haka lalatacce kalma take to haka Allah madaukakin sarki ya buga misalin daddadal kalma da lalatacce kalma daddadal kalma ita ce da an faɗe ta Allah subhanahu wataala yana maraba da ita kuma za ta tashi nan da nan zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar yadda yace ilaihi yasadul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u ilaihi zuwa gare shi subhanahu wataala yas'adul kalimu tayyibu daddaɗan zance daddaɗa kalma take hawa zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala da kai kalma mai daɗi ka ce subhanallah walhamdulillah ka ambaci Allah ka yi umarni da kyakkyawa ka yi hannu ga mummuna ka karanta alqur'ani ka faɗa abin da yake mai kyau nan da nan kalma za ta ɗaukaka ta tashi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma banda banda kalma mara kyau saboda ka'idar Allah madaukakin sarki la yaqbalu illa tayyiban baya karɓar komai sai abin da ya kasance mai kyau at-tayyib tsarkakake haka Allah subhanahu wata'ala ya wasafa mana muminai muminan da suka mutu akan imani akan da'a da biyayya ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wata'ala ya kira su at-tayyibina tsarkaka daɗaɗa waɗanda Allah madaukakin sarki yake maraba da zuwansu Allah subhanahu wata'ala ya ce allazina tatawaffahumul mala'ika waɗannan waɗanda mala'iku suke ɗaukar rayukansu tayyibina suna masu tsarki suna masu tsafta aikinsu ya tsaftata zuciyarsu ta tsaftata komai nasu a tsarkake yake Allah subhanahu wata'ala ya ce salamun ya na salamun alaikum mala'iku su nemi sallama suna cewa amincin Allah ya tabbata a gare ku su wane ne at-tayyibina waɗanda suka tsarkaka aikinsu da maganganunsu ya tsarkaka saboda ga aidan la yaqbalu illa tayyiban su sun kasance at-tayyibina shi sa Allah madaukakin sarki yake maraba da su ‘yan uwana masu albarka lallai mala'iku suna gayawa duk mutumin da ransa ya zo fita yana mai imani da aiki nagari mala'iku suna cewa da ran nasa ukhruji ayyatu hannafsu tayyiba ki fito daga cikin wannan rai mai tsarki ya ke wannan rai da daɗa mai tsarki duk lokacin da aka zo ɗaukar ran mutum mala'iku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mala'iku ne za su zo ɗakin da kake ko inda kake iyakacin ganin idan ba za ka iya irga adadin su ba kai da kai lokacin da mutuwa za ta zo ba kai za ka iya ganin su amma babu wanda yake ganin su a lokacin sai kai kadai sai kai kadai za ka gan su mala'iku ne iya manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce maddal basar iya ganin idan ka mala'iku ne a cikin ɗakin saboda haka mala'iku mala'ika babban mala'ika wanda shine shugaban mala'ikun da suke a kula da ɗaukar rai zai ce da ran naka fito ya ke wannan rai mai tsarki ma'ana ran kama tsarkakakkiya ce za ta tafi ga Allah subhanahu wata'ala wannan ya daidai da faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati ai annafsul mutma'inna ita ce annafsu tayyiba annafsu tayyib da annabi ya faɗa a cikin wannan hadisi saboda ka'idar la yaqbalu illa tayyiban haka ran zai tafi a tafi da shi sama mala'iku su ne masa rakiya duk inda zai wuce mala'iku suna cewa kai wannan irin rai ne wannan wannan irin mutum ne ransa mai kanshi yana kanshin turare dan goma haka zai wuce ta kowace sama duk inda zai wuce sai an faɗa saboda ka'idar la ya ƙabalu illa tayyiban Allah maɗaukin sarki samu daga ciki ‘yan uwana masu albarka haka nan lokacin da aka gama hisabi ‘yan aljanna za su shiga aljanna mala'iku za su rinƙe musu kirari suna ce musu salamun alaikum tsibtum fadakhuluha khalidina amincin Allah ya tabbata a gare ku kun tsarkaka kun tsaftata daga dukkan wani datti na shirka da na bid'a da na saban Allah da na cin haramun da duk abin da bai dace ba kun tsarkaka a halin yanzu fadkhuluha ku shiga cikin aljanna khalidin kuna masu dawama a ciki Allah ya samu daga cikin kuwa wannan shine abin da mala'iku za su rinka ga wanda ya su shiga cikin aljanna a wancan lokaci lalle yan uwa shi mumini a yadda tsarin sa yake komai nasa mai tsarki ne tunda so yake da ya haɗu da Allah madaukakin sarki mai tsarki shi yasa sai kaga ayyukansa masu tsarki ne zuciyarsa mai tsarki ce harshensa mai tsarki ne jikinsa mai tsarki ne komai nasa mai tsarki ne shi yasa a wannan hadisi yan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ja hankalinmu ya faɗakar da mu abinda mutum zai iya samun tsarki ta dalilinsa shine yan uwa cin halal da gujewa haramun cin halal da gujewa haramun lalle yan uwa mu sani cewa wannan hadisi yana nuna mana cewa duk mutumin da yake so Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ayyukansa duk mutumin da yake so Allah subhanahu wata'ala ya karɓi addu'arsa idan ya yi don mutumin da yake so ya kasance mai tsarki a wajen Allah maɗaukakin sarki lallai sai ya kasance a tsayib mai tsarki sannan ya kasance baya ci baya samu daga abin da yake samu ne da kullum sai ta hanyar halal don ka'idar Allah maɗaukakin sarki duk abin da aka samu ta hanyar haram Allah maɗaukakin sarki ba ruwansa da shi ɗaya daga cikin magabata Wuhaib ibn al-Wirid yake cewa law qumta maqama hadhihi sariya yace wallahi da za ka tsaya irin tsayawar da wannan dirka ce ta cikin masallaci ko motsi ba ta yi kam ta kame a ce ibada kake tsawon shekaru kawai bautawa Allah kake a haka yace lam yanfa'uka shay'un babu abin da zai amfane ka a cikin wannan ibadar taka hatta tanzura ma yadkhulu batanaka har sai ka tantance ka duba ka ga me yake shiga cikin cikinka halalun halal ne yake shiga cikinka am haram ko kuma haramun ne babu Allah babu abin da Allah zai ibada da ibada kamar takar haramun ne ke shiga cikin cikin ka Allah madaukakin sarki kiyaye mu sannan mu sani cewa ƴan uwana masu albarka hatta sadaka da mutum zai dauka ya bayar da kuɗin haramun babu ruwan Allah da ita hadisi ya tabbata ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la yaqbalu Allahu salatan bi ghairi tahurin lalle Allah madaukakin sarki baya karɓar sallar da aka yi ta babu tsarki to dama ina sallah babu tsarki babu ruwan Allah da ita yadda kaga idan mutum ya zo ya tsaya ya sallah bai alola ba bai yi tsarki ba sallarsa ba za ta karɓu ba sai annabi ya ce wala sadaqatan min ghululin hakanan Allah subhanahu wataala ba zai karɓi kowace irin sadaka da wani bawaye ba min ghululin daga cikin dukiyar cuwacuwa daga dukiyar haram ghululi shine dukiyar gaba daya kafin araba mutum ya je ya dauko wani abu ya sato wani abu to malamai suka ce wannan hadisin ya shafi duk wani abin da mutum zai ci na haramun kowanne iri ne in dai haramun ne sata ne fashi da makami ne hamdama ce da babakere a cikin dukiyar gwamnati daukar abin da ba naka ba ko menene ya shiga ciki ka dauka kai sadaka ka gina bohol ka gina masallaci ka ba ka kai mutane aikin haji ka kai su umara wallahi babu ruwan Allah madaukakin sarki da wannan aikin naka inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala sadaqatan min ghululin Allah yadda ka san idan mutum ya je yayi alola bai yi alola bai zo yi sallah kai ma kanka a cikin zuciyarka ka san sallarsa babu to haka sadakar da mutum ya je da dukiyar haram babu ruwan Allah da ita shi sa malamai sun yi sabani hatta mutumin da ya je aikin hajji da dukiyar da take ta haramun da mutumin da ya sa kayan da ya siyo da kuɗin haramun ya yi sallah da su Allah zai karɓi sallar Allah zai karɓi wancan aikin hajji da yawa daga cikin malamai suka ce aikin hajjin da ya yi ya soke faralli amma ba shi da kowane irin lada a wajen Allah sallar da ya je gabatar ya soke faralli amma kowane irin lada ba shi da shi a wajen Allah maɗaukakin sarki malamai suka ce idan mutum ya je aikin hajji da kuɗin haramun ya labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik mala'iku za su ce masa la labbaika wa la sa'adaika wa hajjuka mardudun alayka ba a san labbaikan taka ba a san sa'adatin taka hajjin naka ma an mayar maka an juyar maka ba a su saboda kudin haramin yan uwa mutumin da ya ci da kansa ya ci da iyalinsa ya ci da waninsa da kudin haramun to ya sani su wanda ya ciyar wanda ya ciyar babu ruwansu amma shi duk wannan ciyarwa da ladan da ake samu babu Allah madaukakin sarki ba zai bashi ba Allah ya kiyaye mu daga cin haramin yan uwa hadisi ya tabbata daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mata sadaka ahadun bi sadaqatin wani bai taɓa yin sadaka daga wata sadaka da ya fitar daga dukiyarsa ya bayar ba min tayyibin daga abin da yake mai tsarki na halak kenan at-tayyib abin da yake na halak wala yaqbalu Allahu illa at-tayyib sai annabi ya ƙara bayani yace kuma ku sani fa Allah baya karɓar komai sai daga mai tsarki ma'ana idan mutum ya ɗau sadaka ya bayar ba daga mai tsarki babu ruwan Allah da shi shi sa ya ƙara da cewa la yaqbalu Allahu illa tayyib Allah baya karɓa fa sai abin da yake na halak illa akhadha ar-rahman Allah madaukakin sarki idan kai sadaka da dukiyar halak Allah zai karbi wannan sadakar taka bi yaminihi da hannunsa na dama wa in kanat tamaratan idan sadakar taka ta kasance gwargwadon dabino ne kawai Allah madaukakin sarki zai rinka renan wannan dabinan naka kamar yadda ka san ana renan ɗansa ƙarami idan aka haife shi ana renansa ana renansa wata rana sai a waye gari ya zama bijiminsa kamar yadda ka san ana renan ɗan ƙaramin ɗan raƙumi idan an haife shi ana renansa wata rana sai kaga ya zama mai amalar raƙumi babba to haka Allah maɗaukakin sarki yake karɓar sadaka daga wajen mu ƴan uwa idan mun bayar yana renanta ka bada naira goma da zuciya mai kyau don ka taimaka to haka Allah madaukakin sarki zai reni wannan zai reni wannan naira goma taka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai ta kai kama wani katafaren babban dutse babban dutse za a tashi kiyama ka bada naira goma sai ga an baka lada kamar dutsen Uhud ai na ka samu Allah madaukakin sarki ya reni wannan sadaka taka amma ka'ida sai ka bayar daga halaka duk abin da ka ɗauka ka bayar duk yawansa in dai haramun ne 'yan uwa babu ruwan Allah maɗaukin sarki da shi don ka'ida wala ya ƙabalu illa tsayyiban shi sa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ya ce Allah maɗaukin sarki ya umarci muminai da abin da ya umar ya umarci manzanni da abin da ya umarci muminai dan ka san al'amarin ba na wasa bane irin umarnin da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa da dukkanin manya-manyan manzannin Allah kai ma irinsa aka baka ba bambanci Allah subhanahu wata'ala ya ce da manzanninsa ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati ya ku manzanni ku ci daga zarkaka wa'malu salihan ku yi aiki na gari sannan da ni da kai mu ma sai Allah ya ce mana ya ayyuhal ladzina amanu ko baka cikin alladzina amanu ina ciki kai ma kana ciki insha Allah ta'ala Allah ya ce kulu min tsayibati me bambanci ka ci ko ku ci min tsayibati daga tsarkaka ma razaqnakum abinda muka azurta ku da shi duk ɗaya ne yadda Allah ya umarci manzanni haka ya umarci muminai ba bambanci dan uwa abinda ake cewa at-tayyib shine abinda ya cika sharɗi guda biyu na farko ya kasance Allah subhanahu wata'ala ya halatta cinsa Allah subhanahu wata'ala ya halatta a ci shi shine at-tayyib duk abin da Allah bai halatta ba wannan sunansa al-khabif shi sa daga cikin siffar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin attaura da injila shine ya amuruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibatu wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith siffar manzon Allah kenan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin attaura da injila yana halatta duk abin da yake at-tayyib na halak ne yana kuma haramta duk abin da yake al-khabith na haram ne ba ta ce mara kyau to duk abin da shari'a ta ce karkace sunansa al-khabith giya al-khabith ce naman alade al-khabith ne naman kare al-khabith ne duk abin da ka san shari'a ta hana shi al-khabith ne shar'i na biyu kuma ya kasance ka same shi kasiya da kuɗin halal kaci ma'ana koda shari'a ta ce ka ci in dai abin kuma kasiye shi da kuɗin haramun abin da ka ci sunansa al-khabith Allah ya kiyaye ka kaddara ka sai shinkafa ka ci shinkafa halak sai ka ci shinkafa ko ka sai lemo halak sai to amma kuɗin da ka sa ka sai wannan lemon ko ka sai wannan shinkafar ka same shi ne ko ya same shi ne ta hanyar haramun to wannan lemon da yake shiga cikin cikinsa da wannan shinkafar da take gangarawa cikin uwar hanjinsa sunanta alhabif haramun haramun yake ci haramun yake ci ya shiga cikin wanda annabi ya ce duk tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk tsokar da ta gini ta haramun wuta ta fi cancanta da ita duk tsoka guda ɗaya da mutum ya ci abinci ta tsoro ta ginu a jikinsa ta kuɗin haramun annabi ya ce annaru aula bihi wuta ta fi cancanta da wannan tsokar Allah madaukakin sarki kiyaye mu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi uwana masu albarka ya ci gaba da bayani a wannan hadisi mai girma ya ba da labarin wani mutum ya ambaci misalinsa ya ce wani mutum ne yake tsawaita tafiya wato ku kalli labarin mutumin nan da kyau uwana masu albarka duk wani sharaɗi da mutum zai cika a karɓa addu'a sa wannan mutumin ya cika na farko yutsilu safara yana tsawaita tafiya tafiya yan uwa ɗaya ne daga cikin abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yana sa a karɓa addu'an mutum kamar yadda hadisi ya zo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce addu'o'i guda uku Allah maɗaukakin sarki baya mai da su mustajabatun karɓaɓɓu ne a wajen Allah na farko ita ce da'awatul mazlum addu'ar wanda aka zalunta ta biyu wa du'aul musafir addu'ar matafi annabi ya ce karɓaɓɓiya ce dan uwana mai albarka sannan wa du'aul walidi li waladihi addu'ar da kai uba za ka yi wa ɗanka ita ma karɓaɓɓiya ce insha Allahu ta'ala a wajen Allah subhanahu wata'ala to kaga ya cika shar'i na ɗaya gashi matafi na biyu ash'asa aghbara yayi kura yayi fututu ya sha wahala yana buƙatar taimako Allah ya ce amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yake amsa wanda yake cikin tsanani da kunci idan ya kiraye shi waye Allah madaukakin sarki to wannan yana cikin kunci wannan yana cikin matsi shi sa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi idan zai je addu'ar alistisqa neman shayar da ruwa ruwa ya yanke idan annabi ya tashi sallallahu alaihi wa sallam yakan sa kaya marasa kyau ne kayan da suke marasa kyau sai annabi ya sa sai kuma ya juya rigar dan a nuna wa Allah madaukakin sarki ba komai bane mu dan mu nuna wa Allah subhanahu wataala ba komai bane mu to ɗaya daga cikin halin da mutum yake kasancewa Allah karɓa addu'arsa shine cikin wani hali duk lokacin da mutum yake cikin matsi yake cikin takura to lokacin ana sa rai idan ya addu'a Allah madaukakin sarki zai karɓa kaga shar'i na biyu shar'i na uku ya ɗaga hannunsa zuwa sama ɗaya daga cikin sharɗin karɓa addu'a ɗan uwa duk lokacin da zaka yi addu'a ka ɗaga hannunka sama haka sai Allah ya baka Allah zai baka shi sa lokacin da annabi yake addu'a sha da fari da annabi ya ɗaga hannunsa yana ta roƙon Allah subhanahu wata'ala sai da mayafinsa sallallahu alaihi wasallam sai da aka hango kyallin hammatarsa saboda ɗaga hannunsa ya ubangiji ka bamu ya ubangiji sai da aka hango kyallin hammatarsa sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake yakin badar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ɗaga hannu yake wa Allah magiya saboda arna sun zo kusan su su dubu su kuma ba su su ɗari uku ba annabi yana addu'a mayafinsa faɗuwa yake daga kafaɗarsa sai da abaka yana mai masa da shi dan ka gane yadda ake addu'a shine daga hannu ake a roki Allah madaukakin sarki shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce Allah madaukakin sarki mai kunya ne yana kuma kunyar bawansa ya daga hannu ku ji ba ya daga hannu ya roƙe shi akan wata bukata ya dawo da hannunsa sifran ba tare da ya amsa masa ba Allah yana jin kunyar wannan kun ga wannan mutum ya daga hannu ya cika ko bai cika ba ya cika sai abu na hudu shi ne faɗinsa ya rab ya rab yana kama ƙafa da rububiyar Allah maɗaukakin sarki cewa Allah komai nasa ne shi ne mai shi ba wanda yake da shi shi shi ya isa bayar babu wanda isa ya bashi yana kama ƙafa da wannan ya rab ya rab shi sa ya kuga mafi yawancin addu'ar da ta zo a cikin alƙur'ani rabbana rabbana ce saboda falalar rabbana ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا إنك جامع الناس ربنا هب لنا من أزواجنا قاسنا برجك galibi a alƙawarin rabbana rabbana kai yan uwa masu albarka kalli wanda suka fi kowa sanin Allah subhanahu wataala da sanin yaren da ake roƙon Allah da shi sune annaba da manzanni kalli galibin addu'o'in su rabbana rabbana ce annabi adam alaihi salam lokacin da ya ci ganyen bishiya rabbana zalamna anfusana annabi nuhu alaihi salam lokacin da ya kira ya kira yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin me dayyaran annabi ibrahim alaihi salam rabbi inni askantu min dhurriyyati bi wahdin ghairi dhi dar'in النبي عيسى عليه السلام قال عيسى بن قال عيسى بن بني مريم الله قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء النبي زكريا ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين والدوار النبوات ربي ربي kun ga duk wata ka'ida da shari'i ya cika shi na karɓa addu'a yan uwana masu albarka amma sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kash wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa gudhiya bil haram ya ta haram yana babba an ciyar da shi haram yana karami sai annabi ya ce fa anna yustajabu li dhalik ta ya za irin wannan ya shigo fadar Allah Allah ya kalle shi ta ya za a yayi roƙo Allah madaukakin sarki kalli roƙansa ba ruwan Allah da shi ba ruwan Allah da shi dan uwana mai albarka ka sani cewa lallai daga cikin babban mani'i da ke hana a karɓa addu'arka dan uwa wallahi akwai cin haramun akwai cin haramun in dai mutum zai ci haramun to babu ruwan Allah da shi babu ruwan Allah da addu'arsa hatta ayyukansa da yake yi da wannan kuɗi na haramun babu ruwan Allah madaukakin sarki da shi sai ya je lahira kuma sannan za a yi babban sakamako Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu yan uwa Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon cin halal Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon cin halal duk abin da yake haramun ne Allah madaukakin sarki ya nesanta mu da shi kada Allah madaukakin sarki ya matso da shi kusa da mu mu ma kada Allah madaukakin sarki ya kai mu zuwa gare shi Allah ya ba mu ikon cin halal din mu Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan neman halal din mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله